بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ينزو دريننا لهدي biyu ga watan rabi'in al'awwal hijirar manzan Allah sallallahu Alaihi wa alihi wasallam tana da dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da hudu daidai da sha biyu ga watan januwari shekara ta dubu biyu da sha uku. A ci gaba da karatun littafin al'intisar lissahabi wal'al miniftira'atis samawi abdal al-kismul awwal الرد عليه في كتابه ثم هتديت ta'alif a Dr. Ibrahim bin Amir al-Ruhaili, Allah maɗaukin sarki ya mai sakayya da alkhairi. In ba manta ba a cikin wannan raddin da mala yake muna almabahasu thalif, a inda mala yake ɗan taƙaito mana taƙaitattun bayanai matuƙa dangane da wasu daga cikin aƙidin shi'a mafiya mahimmancin. Suna da aƙidu da yawan gaske munana waɗanda suka ci karo da karantarwan Allah da manzon shi a cikin Alƙur'ani da Sunna. To sai dai tare da cewa malam ya rubuta wannan littafin saboda mai da martani ne ga wancan batacci to sai ce ba zai yiwu a ci gaba da mai da martani kai tsaye ba sai an ma haske don ka samu haskaka dangane da muguwar aƙidar mutanen akan Allah da manzannin shi alkur'ani da sunnar manzan Allah sahabbai da malaman musulunci da kuma ɗungurungun ɗin musuluncin ka fahimci menene manufan shi'a dangane da kai da kuma addininka, malamanka da annabinka, mahalicinka da littattafanka, don ka fahimcewa su fa sun zo ne kawai su zama ma'addinin musulunci matsala. Amma za a zo za a yaudare ka idan aka ga cewa kai mutum ne wanda kake kishin addini sai a ce maka ai an zo a gina addinin ne in an kana da kishin ahalal baiti sai a bullo maka daga nan in ka zo ka ce kai makaɗi ne ma za su bullo maka ta hanyar kiɗan ko ta ina inda dai ka ga shedan haka shi'a take mun gano wannan da ke ko yanda kake taka za su bullo maka domin su samu daman farauce ka amma in tun a asali ka san su ana farawa to sai su jinga jikin sai su baka waje jama'ar annabi kuna fahimtar wannan da kyau ko Allah madaukakin sarki ya tsare mana imaninmu mala yana kan yi mana magana aqidan su dangane da imamanci da kuma imami a inda kai tsaye za mu tashi inda mala ya ce wa yadda in rafida fiya in matihim ‘yan shi'a suna riya cewa kaga limaman nan nasu sha biyu annahum ya alamunal gaiba cewa sun san gaibu shi ne in ba manta ba a cikin littafin as'ilatun qadar shababa shi'a ilal haq malai kalubalance su da cewa to me ya hana sanda suke cewa ai an bar sayyidina hussein a sanda kai mai hari a karbala ya rasu cikin matsanancin ƙishi wannan ya sa a jikin tankin ruwa suke rubuta cewa sha ruwa ka kori ƙishi kuma ka tuna ƙishin da Hussaini ya sha sai malai ce to in haka ne cin da kun ce limamanku sun san ya hana cin da kun ce limamanku sun san gaibu to me ya hana Hussaini bai isti'dad lil harba bai kintsa ba saboda wannan yakin da zai yi ya tattali jarakunan ruwa domin yana daga cikin wa'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khayl abin da zai kawo ma sojan matsala yana daga cikin istidadul harbi dole a shirya wannan abu kun gano wannan nake ku abin da nake gaya muku a dazu nake cewa kaga wajibi ne ka halarci wancan karatun kuma ka halarci wannan saboda wannan na karfafan wancan wancan na karfafan wannan kun gano wannan nake ku a bisa tsari ne aka sa abin dan su tafi a tare ya an san abin da ake yi jama'a ko kun gano wannan da ke ku yanzu kaga a can an yi wancan maganan anan kuma sai ga sun ce limaman sun san gaibu to kenan in ka kalli wannan maganan wancan tana warware ta cin da ko bai shirya wannan ba kenan ƙarya ne bai san gaibu ba inda ya san gaibu ba ma zai je wajen ba in ko ya je wajen to kuma qur'ani ya ce wala tulqu bi aidikum ila tahaluka kun gano wannan da ke ku in ya je ya shirya ya mutun ne to shi kenan shi wanda suka kashe shi ba su laifi ba sun mai abin da yake so kenan jama'a kuna fahimtar wannan da kyau ko domin sun ce limaman su ba sa mutuwa sai san da suke so domin mutuwansu a hannun su yake ai mun karanta da ku a nan wajen waɗannan ƙarerayi ne suke faɗi Husaini bai san gaibu ba Husaini bai san za a kashe shi a wannan wajen ba Husaini ya yi ƙoƙari ne ya je ya shiryar da al'umma su kuma al'umman da suka gayyato shi ashe mai yaudara ne maka'inta maciya amana suka je suka saka shi a cikin wannan musiba ga musiba ta zame ma duniya alaƙaƙai ko ina bala'i gano wannan da ke ku duk in shi karanta da ku a cikin littafin nan Allah madaukin sarki ya sa mu dace mala yake cewa wa annahum la yuhjabu anhum shay'un min amri sama wai babu wani abin da zai zo daga cikin al'amuran sammai wal ardi ko al'amuran ƙasa kun gano wannan da kyau ko face su waɗannan limamai na sun sani duk abin da ake a ko'ina sun sani in aka ce haka to Hussein ya sani kenan kuna fahimtar wannan da kyau ko to kuma ya sani yake kan shi ƙarya suke yi wallahi bai san gaibu ba wanda ya san gaibu ma cikin imaman kaf fara hadda kan manzan Allah shi kan shi ce bai sani ba da shaidan alkur'ani ya ce walau kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu min alkhairi wa ma massani yasu Allah ya kiyaye mala yake cewa ja'a fil kafi ya zo a cikin kafi asahhil kutubi indahum shi kafi shine mafi ingancin littafi a wajen shi'a ta tabab ƙarƙashin babin da yake cewa inna la'immata alaihimus salam lalle limamai amincin Allah su tabbata a gare su ya alamuna ilma makana sun san ilmin abin da ya kasance wa ma ya kunu da ilmin abin da zai kasance wa annahu la yakhfa alaihim shay'un kuma babu abin da yake boyuwa gare su salawatullahi alaihim wai tsaya da amincin Allah ya tabbata a gare su to tambayan anan ka dauko dai Husaini yanzu ya san cewa haka zai faru da shi kun gano wannan da kyau ko ai da tun yana maka sai ya gaya mutane to gaskiya dama mutanen sun kira ne su yaudare ni za a kashe ni kuna fahimtar wannan da kyau ko iyalan shi za su bar shi su je shi yasa idan kai ɗan shi'a ne idan baka san shi'an ba in aka ce Allah ya tsine ma wanda ya kashe Hussaini da waɗanda suka shigo-shigo ba zurfin kashe shi sai ka ce amin amma manyanka da suka san gaskiya al'amarin ba za su ce amin ba don sun san iyayen gidansu ne suka yi shi yasa muke cewa ya Allah duk wanda ya kitsa kashe jikan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da waɗanda suka kashe shi ɗin Allah ka sare wuyansa a wuta ina fatan mun gano wannan da kyau babu wani wanda cikin yan shiya zai yadda da wannan amma za a zo a sauke ta zage-zage kuna zagin wanda bai ma san abin da ya faru ba ko mun fahimci wannan da kyau ko kai ka ce yazidi ne dauko kayanka Hussein bai san menene ya faru shi ma labari aka yi mai kaga irin wannan addan ita yazidi yayi a sanda aka yi mai labarin cewa an kashe Hussein ya kwaso ƴaƴan Hussein da matan shi shi yazidi shi ya rike su zamu zo mu karanta sai da suka samu hankalinsu ya kwanta wata da watanni sannan ne ya haɗa masa kaya suka wuce suka koma garin madina Allah maɗaukin sarki ya samu dace kenan ka fahimci wannan su waɗancan da suke cewa za su nemo jinin Husaini suna ina duk wannan abin ya faru suna ina sun kula da iyalan shi ne ba watsar da su suka yi ba sai amma sai su ce wai ai sanda ma abin ya faru ai an kamo iyalan shi matan shi da ƴaƴan shi da kowa nashi wai an ji an sa su a gidan yarin ne an kulle su gidan gwamnati fa aka je aka zauna da su fa ana kyautata masa ana da abin da ake so kuma aka shirya masa sha tara na arziki aka tura su har Madina amma saboda shi a makaryata ne sai zo koma duk suka caccanza tarihi shi yasa duk wannan abin da ya faru za a zo a karanta a cikin tarihi ku sani kenan ba wanda zai zo ya fara maka labari yana fara saka yalla tsaya sa ba ta mun gano ka dakatar da shi kace gafara ka ba mutane waje ga abin da ya faru ga abin da ya faru ga abin da ya faru ga littafi kaza littafi kaza littafi kaza Allah madaukin sarki ya tsare mana imanin mu mala yace wa an abi abdullahi annahu qala suka ce baban abdullahi yace wa rabbil ka'aba wa rabbi baniyi wai da suna rantsuwa da ubangijin ka'aba da kuma ubangijin wanda ya gina ka'aban waya gina ka'aba annabi Ibrahim mala ce hiyal ka'aba ita ce ka'aba qalibun al-athir wa kanat tad'i baniyati Ibrahim alaihi salam kun gano wannan nake ku da masu yan shiya suna da wannan salan wajen yin addu'a sai sai sun rantse da ubangijin wanda ya gina ka'aba li annahu banaha wa qada kathura qismatuhum bi rabbi hadhihi al-baniyati sun kasance suna rantsuwa da da ubangijin wanda ya gina wannan daki karanta an-nihaya fi garib al-hadith din farko shafi na 158 Allah ya sa mu dace talata maratin so uku yi wancan rantsuwan yace law kuntu baina Musa wa Khidir da ina tsakanin annabi Musa da Khidir la akhbartuhuma anni a'lamu minhuma yace da ya ba su labarin cewa fi su ilimi kun gano wannan da ke ko annabawan Allah ba ɗaya uzul azm min ar-rusul ne annabin Musa wai shi baban Abdullahi da yana tsakanin su sanda suke wannan tafiyar da zai ga musu kai ku hankali na fi ku ilimi wala an ba'tuhuma bima laysa fi aydihima kuma zan ba su labarin abin da ma baya hannunsu li'anna Musa wal Khidir so da shi annabi Musa da annabi Khidir alaihi massalam uqaya ilma ma kana an ba su ilimin abin da ke wanzuwa ne yanzu walam yuqaya ilma ma yakunu kuma ba ba su ilimin abin da zai faru nan gaba ba sanin abin da zai faru nan gaba waye san wannan to suwai imaman shi'a amma sun san wannan ko sun san gaibu kenan daga nan wajen suna son su nuna maka limamansu sun fuwa eh sun fi annabawa saboda ƙarar da zai gama annabin musa da annabin khidar cewa sun fi su shi za ku yi mamaki ne don shiya sun zo suna zagin annabawa don shiya sun zo suna zagin malamai don shiya sun rena alkur'ani sun ce bai cika ba don shiya sun ce allah bai san abin da zai faru nan gaba ba za ku yi mamaki ne amma kaga su sun ce sun sa abin da zai faru nan gaba amma kaga a cikin aqidan badawu su kuma abin Allah bai sani ba sai ya zo ya faru ne gaba yake sani jama'a kuna fahimtar wannan da kyau ko kuma kenan suna son suna maka Allah rabbul izzati wal jalal bai san abubuwa ba amma limaman sun sani kenan da ƙarshe sai a kai ka ce maka ai Allah da ka sani na kolu kolu shine Ali dimmin aka tunkara zaka ga dai yanda dai ake kokarin cusa ma 'yan shi'a raina annabawa yanzu wanda ya karanta wannan yana amma ya ji limamin shi yana cewa inda yana tsakanin annabi Musa da annabi Khidar zai ce ya fi su ilimi saboda ilimin su takaitacce ne su suna da ilimin da ya girma nasu tsakanin ku da Allah zai girmama annabi Musa tsakanin ku da Allah zai girmama annabi Khidar kuma abubuwan gaba ɗaya ba addinin musulunci bane addini ne zai zo yana raina annabawa wani irin addini kenan ana wana maka annabawan Allah ba san komi ba to shine sai yake cewa wama huwa ka'inun kuma su limaman shi'a sun san duk abin da zai wanzo hatta ta koma sa'a wai daga nan har zuwa tashin alkiyama wa qad warithnahu min rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi sallama wirasatan wai sun gaji wannan ne a wajen manzon Allah a matsayin dukiyan gadon su ina fatan mun gano wannan da kyau wasu gaji wannan ne daga annabi ƙarya ne karanta usulul kafi juz'in farko shafi na 261 mun da suke faɗi kenan kalli reni ga annabawa kenan dan sun rena abubakar da umar da usman da aisha da hafsa da muawiya da yazid za ka yi mamaki ne ga annabi musa ma ya shiga ciki ga annabi khidr ma ya shiga ciki kuma kai an zo an yaudare ka an ce wannan addini ne an ɗauki mukamin allah an ce ga limamai sun san gaibu me zai hana 'yan ɗariƙa su shiga cikin shiya ba su damu ba saboda cikin ɗariƙa ma ana ce masu waliye sun san gaibu sai zo nan sai ana sha imamai su ma sun san gaibu me bambancin to kuna fahimtar wannan da kyau ko kuma a cikin ɗariƙa ya ji ana cewa annabi khidir bai mutu ba yana nan har yanzu ba ka suke faɗi ba to kuma sai a cikin shi'a sai ji an ce mahadi ma yana nan ɗaruruwan shekaru shi ma nan zai fito shi ma khidar zai fito me bambancin ɗariƙa da shi a nan ana nan sai ka ji ɗan ɗariƙa ya zo ya ce wali ya fuwa ya fi annabi zo ga inda wali ya fi annabi ba ka ba ne sai a ɗauko tarihin annabi musa da annabi khidar sai a ce ai shi khidar waliyi ne shi kuma musa menene shi kuma annabi ne to zo ga inda waliyi ya fi annabi sai kuma ya zo cikin shi'a sai ji baban abdullahi yana cewa da yana tsakanin musa da khidar da ya ce di ya fi su ilimi ka gaya min abin da zai hana shi ya zama ɗan shi'a a cikin ɗariƙa ya ji suna cire gashin munkiri da ya zo cikin shi'a sai aka ce mashi ga mutu'a jama ko mun gano wannan da kyau ko in kuna haɗa waɗannan abubuwan sai ga abubuwan gaba ɗaya ya so iri ɗaya ne sai dai wannan ya yi da wani samfari ne wancan shi ma ya yi da wani samfari ne kawai shi sa za ku zo za ku ji hatta ilimin zahiri da baɗini da yan ɗariƙa suke da'awa akwai wanda a cikin shi'a su shi'a ma suna da baɗinul baɗini baɗinin baɗini murakkabi kenan jama'a ko kun gano wannan da kyau ku dole nan abubuwan ba mamaki in sun haɗa kai sun ci za su yi waɗannan abubuwan ba mamaki ina fatan mun gano wannan da kyau yanzu ka ji an ce ga waɗannan sun fi annabawa kana nan sai ka ji ɗan ɗariƙa ya ce silin gashin shi ya fi annabawa ka ji maganganu na rashin ladabi da za ku zo ku ji suna faɗi shi za ba abin mamaki ko yan ɗariƙa ku yi hankali irin waɗannan abubuwan da kuka ɗaura gindi ana yi a masallatanku da makarantunku da wajejen tarukanku wallahi tallahi ku yi bara'a da su in ba haka ba ku za a waye gari za a rika markaɗe ku waje guda cewa dukkaninku kuna zagin sahabbin manzon Allah duka kawai abin da kawai yake bambancin su kenan kawai wannan shine a ɗauke ka daga bautan Allah a kai ka bautan mutum ɗariƙa da shi'a duk abin da suke kenan sai a ɗauke ka daga bauta ma Allah cancak sai a haɗa ka da bautan wani sai a ɗauke maka ganin girman annabi cancak sai a sa ka ganin girman wani wannan shine kuma za ku zo ku ci yanzu kai za ka bi wanda bai san wannan ilimin ba ga wanda aka ce maka shi ya san kowa da komi kuma usulul kafi aka faɗi kuma shine as-sahih kutubi indahu mafi ingancin littafi a wajensu Allah ya sauwaka wa an abi abdullahi aidan har ila ya zo daga baban abdullahi ya ce Allahu akramu wa arhamu wa arafu bi ibadihi Allah madaukin sarki shine mafi karamci mafi jinkai mafi tausasawa dangane da bayin shi min an yufrida ta'ata abdin alal ibad Allah da ya farlanta cewa ga wani bawa nashi shi wannan bawa wajibi ne a mai biyayya thumma yahjibu anhu khairan sama'i sabahan wa masa'an kuma sai hana mai alherin da ke faruwa a sama safiya da yamma kun fahimci wannan wai imami suke son su ce Allah madaukakin sarki ya farlanta ma bayi dole su yi mai biyayya to ko cin da haka ne bayan da zai Allah ya kasa bashi labarin abin da ke faruwa a cikin sama safe da yamma kenan wannan magana yana son a nuna maka karara cewa ana ma annabawansu me kenan ana masu wahayi za ku zo ku ji wannan in ma ka ce bai fito karara ba yanzu aka zo ka ji kararar to za ka yi mamakin wannan dan imaman shi'a sun ce ana masu wahayi safe da yamma yan ɗarika ma sun ce sun ce an kawo salatul fati gawa ga muhammadul bakari a rubuce a takaddan haske haka suka ce kuma yana cikin jawahirul ma'ani waɗannan abubuwan ni mamaki nake wai har yau ɗan ɗariƙa gaba ɗaya malaman na tsoro muridan na tsoro har yau an kaya samun jarumi wanda ya isa shi ɗan ɗariƙa ne da zai je ba a halu sunna haushi a Najeriya ya ɗauko jawahirul ma'ani ya sa a rika sawa a gidan rediyo ko da da azumi a dai samu wani jarumi mai ƙwazo da zai wannan aikin amma har yau kowa na tsoro duk shehunan nan da suka fi kowa ilimi kowa na tsoro amma ko da yake ga wani shehi can a Kano ya ce duk munafukai ne ya ce waɗannan malaman waɗannan munafukan da ake ce ma malamai ba wanda ya fito ya musun wannan shirkan da ake ma Allah ina fata ba wani ya faɗi maganan ba Abdul Jabbar ne dan gidan Nasiru Kabara shi ya kalli limaman ku yace duk munafukai ne kura ta ci kura kenan wannan bayani kanta usulul kafi a jizyin farko shafi na 261 wa yaqulu al-mufid fi kitab awail al-maqalat mufid ɗaya daga cikin malaman shi'a ne faɗi a cikin littafin shi mai suna awail al-maqalat yace innal a'immata min ali muhammadin limamai daga cikin iyalan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kada kanu ya arifuna dama'ir ba'd al-ibad suna sanin abubuwan da bayi suka ɓoye a cikin ransu. Wane ne yi alamu ha'inatul a'ayun wa ma tuhufi sudur waye wannan? Kashi an ce limaman shiya sun sani. Kun gano wannan da kyau ku? Yanzu mai bambancin wancan Ismail Kahutu da ya waka yake danganta waɗannan abubuwan. Sa da bambanci kenan? Jawa kuna ganewa? Wai limamai sun san abin da baya suke ɓoyewa a cikin zuciyarsu wa ya arifuna ma ya kuna ƙabla kaunihi kuma sun san abin da zai kasance kafin ya kasance ɗin kuma Allah mu a cikin alkur'ani ya ce mafatihul ghaib suna hannun shi ya ce la ya'lamuha illahu ba wanda ya san su sai shi ina fatan mun gano wannan da kyau kuma ya ce qul man ya'lamul ghaiba ka tambaye su wane ne ya san gaibu a cikin sammai kaf daga cikin da kuma cikin ƙasai kaf in ba Allah ba wannan ba ƙalubale ne Allah madaukin sarki ya jefa ya ce sai shi ba wanda ya sani Allah ya sa mu dace wannan bayani ka karanta awail al-maqalat shafi na 75 mufid haka ya faɗi wannan maganar wa min madahir guluwi rafida yana daga abin da ya fito ƙarara dangane da wuce gona da iri na 'yan shi'a fila imma dangane da limamansu tafdiluhum ala sa'ir al'ambiya suna fifita annabawan suna fifita limamansu akan sauran annabawa wal mursalina da manzanni wal mala'ikati da kuma mala'ikun Allah al muqarrabina waɗannan da ke kusa da Allah mala'ikun da ke kusa da Allah, annabawan da ke kusa da Allah da manzannin Allah, duk limaman sun fi waɗannan. Kenan don sun rena annabawa, sun rena malamai, sun rena sahabbai, za ka yi mamaki ne? Ja a fi kitabi Mala ya ce, Ja a fi kitabi ilal shara'i lissuduk, ya zo a cikin littafin ilal na suduk, Mala ya ce, Fi ma nasabahu ilal nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, cikin abin da ya danganta wai zuwa ga annabi annahu qala li ali wai annabi ne ya ce masa yadda ali inna allah tabaraka wa ta'ala faddala al anbiya'ahu Allah madaukakin sarki ya fifita annabawan shi al-mursalina waɗanda ya aiko a matsayin manzanni ala mala'ikatihi al-muqarrabina akan mala'ikun shi na kusa da kun fahimci wannan a bisa wannan zance nashi annabawa sun fi mala'iku. Wafaddalani ala jami'in nabiyyi na walmursalin, shi kuma annabi suka ce Allah maɗaukin sarki ya fifita shi a kan dukkanin annabawa da manzanni. Sai ce, Walfadulu ba'adi laka, to wannan matsayin nawa a baya ya a bayana, to yana gare ka ne, kene yanzu Ali ya fuwa, annabawa da manzanni da mala'iku gaba ɗaya, ya ce, Ya Ali, sannan wal a immati min ba'adika sannan wannan matsayin to zai rika tashi yana koma limaman da za su zo a bayan ka imaman shi'a yanzu a ƙarƙashin wannan maganan ali ya fi annabawa da manzanni da mala'iku irin su mala'ika jibril mala'ika mika'il mala'ika israfil mala'ika ridwan da mala'ika duk waɗannan gaba ɗaya a bisa wannan maganar sayyidina ali ya fi su ya fi annabi isa ya fi annabi Musa, ya fi annabi Ibrahim, ya fi annabi Nuhu, ya fi sauran annabawa gaba ɗaya. To haka limaman da suka biyo bayan shi waɗannan limamai sha biyu na shi'a, to wannan magana na nuni a kan cewa to sun fi annabawa da manzanni gaba ɗaya. Karanta ilal shara'a shafi na biyar. Ko mun fahimci wannan da kyau ko? Kwalera waɗannan maganganun jama'a. Yanzu wannan ana son a nuna musulmi mutuncin annabawan Allah? ko ko ana son a nuna maka annaba ba kowa ba ne kenan da nuna maka annaba ba komai ba ne ran da aka ce Kur'ani bai cika ba ran da aka ce Kur'ani na da matsala za ka damu shi da kai kana da wanda ya fi annaban ai wa ya ƙola abdullahi shabbar shabbar ya ce ya jibul imanu bi anna nabiyina wa aluhul ma'asumin ya ce wajibi ne a yadda da cewa annabinmu da iyalan gidan shi waɗannan da ba sa laifi afdalu min al'ambiya'i wal mursalina, in can ma ana wani sakaye-sakaye, to dole ne ka yadda da annabi da iyalan gidan shi, to sun fi annabawa, sun fi manzanni wa min al-mala'ikatil muƙarrabina kuma sun fi mala'ikun nan da ke kusa da Allah. Ya ce, Litadafuril akhbar saboda labarai sun zo masu ɗimbin yawa bizalika, akan cewa limaman sun fi annabawa da manzanni. watawatiruha kuma bayanan sun kasance mutawatirai ne masu ɗimbin yawa kun gano wannan nake ko yanzu wannan kalmar na tawataranci da suke faɗi zamu zo zamu ji ta cikin karatun littafin as'ilatin qadar shababa shi'a ila al-haq za ka zo za ka ji sai mala ya ce ta ina aka samu tawataranci a cikin ruwayan shi'a bayan sun ce lokacin da annabi ya rasu dukkanin sabai sun yi radda sai 'yan tsiraru to kuma ka'idan tawataranci a cikin ilimin hadithi waɗannan 'yan tsirarin ba su kai hadisin sai zama mutawatari ba kenan in mafi yawancin sabai sun yi radda ba yanda za a yi hadisin shi ya zama mutawatari kenan saboda ɗabakan farko an samu matsalan hadisin ya kasa daga zaman shi hadisi mutawatari yana a matsayin hadisi ahad ina fatan mun gano wannan da kyau shi yasa wata magana ce za su faɗa sai sun yi gaba kuma sai su warware ta hukunci sun ce annabawan sun fi manzannin su ai imaman sun fi annabawa da manzanni gaba daya kuma wannan dole ne kai dan shiya ka yadda annabi Isa annabi Musa annabi Ibrahim annabi Nuhu ulul azmi minar rusuli ba bakin komi suke a wajen limaman su ba ka karanta littafin haƙƙul yaƙin juz'in farko shafi na 209 wa yaqulul khumaini khomeini yace fa inna lil imami maqaman mahmudan lalle limami daga cikin limaman shi'a yana da matsayi abun yabo wa darajar samiya da daraja maɗaukakiya wa khilafatan takwiniya kuma shi ke kulawa da duniya gaba ɗaya takhda'u li wilayatiha kuma duk wani wanda ka gani a duniyan nan aljini ne ko dabba ne ko mutum ne to yana risnar da kanshi dangane da wannan jagoranci na imami wa sai tsaratiha da wannan mulkin da yake da shi a kansu jami'a zarati hadal kaun duk wani abin da ka gani a duniyan nan kwaro ne bishiya ne iska ne ƙura ne ƙorama ne ko ma menene yana kankan da kai gawa ga limami amma wane ne kuma Allah mu ya gaya mana yana kankan da kai zuwa gare shi komi Allah ke kankan da kai ina fatan mun gano wannan da ke cewa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi komi yayi saran da ya mi kauya ga Allah yanzu kuma an ce imami ne ke da wannan makamin yanzu kai tsaye ana son a nuna maka imaman shi'a menene su alloli ne kawai shi za ka yi hankali kaji kafircin da ake kai ka sai Khomeini ya ce wa inna min daruriyati mazhabina yana daga cikin abin da dole in kai dan shi'a ne ka imani da shi a cikin mazhabinsu na shi'a anna li a'immatina maqaman wai limaman suna da wani matsayi la ya'lamuhu malakun muqarrabun wai wani mala'ika na kusa da Allah la yablughuhu bai kai ba wala nabiyyun mursalun kuma annabi manzo kamar annabi Muhammadu ma to bai kai wannan matsayin ba kama annabi Isa kama annabi Musa kama annabi Nuhu kama annabi Ibrahim wai ba su kai wannan matsayin limamansa a wajen Allah ba wannan musulunci ne karanta littafin hukumatul islamiyya na Khomeini a shafi na 52 Malam ya ce wa min suwar guluwin rafida fiya immatihim yana daga cikin inda za ka gane wuce gona da iri da ‘yan shiya suke dangane limamansu, iddi'a'uhum nuzulal wahayi alaihim, shi'a suna riya cewa wai ana ma limamansu wahayi. Ja a fi Bihar al'anwar, ya zo a cikin littafin Bihar al'anwar an abi Abdullahi annahu qala daga baban Abdullahi ya ce, Inna nuzadu fil lail wan nahar, mu ana ƙara mana guziri dare da rana. walaula anna nuzadu ba dan mu ana mana guziri dare da rana ba lanafida ma indana da duk abin da ke wajenmu ya ƙare faƙala abu basirin sai baban basiri ya ce ju'iltu fidaka ya ce na sanya ni karan kaina in zama fansa gare ka mai ya atikum wa ke zuwa ya same ku ya ƙara muku guziri ƙala sai ce inna minna lan yu'ayinu mu'a inna minna laman yu'ayinu mu'ayanatan yace daga cikin mu akwai wanda yake gani karar ido da ido wa minna man yunqaru fi qalbihi akwai wanda ake kyankyasawa a zuciyar shi kaita wa kaita sai a kyankyasa mashi wa minna man yasma'u udnihi akwai wanda kunnin shi yana ji waƙa'an ka waƙa'il silsilata fi tasti kamar yadda ake zuba sarka a cikin tasa zai ji ana mai wahayin Ƙala ce, Ƙultu ju'iltu fidaka man ya atikun bi zalika, sai ce, Na sanya ka zama fansa, in zama fansa gare ka wake zuwa muku da wannan ƙyanƙyasan. Ƙala ce, Huwa halkun akbaru min Jibrila wa Mika'il. Wani halitta ne wanda ya fi mala'ika Jibrilu ya fi Mika'ilu, wa kenan? Au? Amma su a taninsu wa suke son su ce, suna son su ce Allah ne ku ne ku kuma sai ku ba su an sauka cewa wannan sai dai shaɗin ya wannan aiki. Karanta littafin Bihar Anwar na majalisi jiz'i na 26 shafi na 53 mun zo katu na gaba sai mu zo mu ɗanyi sharhin wannan bayanin sai mu ci gaba. Basmanakallahumma biyamdika shahadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum.